hangen dala hangen dala ba shiga birni ba
Allah ya kawo mu ƙarshen badakalar siyasa ta adawa mai zafi da propaganda da ake fama da ita na kasa gane ƙarya da gaskiya. Allah ya kawo mu kan gabar da an yi zaɓe an fito da propaganda da ƙazafi akan zaɓe ya tashi ba gaskiya ba.
Saboda tsabar aiwa mai girma Rabi Musa kwankwasancin amana wai miki da miki ne yanzu suka koma masoya hayirri in ji mai mata tara.
Jihar Kano ta shiga wani wadin da ba taɓa shiga ba tun da aka ƙirƙiri jihar Kano ba taɓa shiga halin da take ciki a yanzu ba. Ka duba harkar ilimin jihar Kano ta lalace.
Waɗannan da ma wasu sauran batutuwa na siyasa za su zo muku ne ta cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Masu sauraro Assalamu alaikum Abdulkadir Yusuf Gwarza ke cewa barkanmu da wannan lokaci. Kana kuma sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na hangen dala, shirin da kan yi duba kan batutu wanda ka zamo tarnaki ga ci gaban demokuraɗiyyar ƙasar nan. A hannu guda shirin kan baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki, la'akari da sashi na talatin da tara na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Tsohon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya nemi babbar kotun tarayya da ke zamanta a jihar Legas da ta yi fatali da karar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta kai. inda hukumar ta nemi kotun da ta baiwa EFCC ikon kwace wani gidan saraki da ke Ilorin a babban birnin jihar Takwara. Cikin watan Disamba shekarar 2019 ne hukumar ta samu damar wucin gadi na rike gidan saraki har izuwa yadda shari'ar za ta kaya a kotu. Gidan da ke lamba ɗaya kan titin Abdulkadir da ke jihar Legas, EFCC ta nemi kwace shi ne a bisa zargin cewa saraki ya mallaki gidan ne ba ta hanyar da ta dace ba. mai shari'a Lirwana Aikawa shine ya baiwa hukumar ta EFCC takaitaccen ikon kwace gidan kafin a ga yadda shari'ar za ta kaya a kotuna. Cikin karar da saraki ya shigar mai lamba FHC karan tsaye, L karan tsaye, CS karan tsaye, 1867 karan tsaye, shekara ta 2019, lauyansa ya ce an karya dokar shari'a da ta gindaya a lokacin da waccan kotun ta baiwa EFCC ikon rike gidan na wani lokaci. Saraki ya tunatar da babbar kotun tarayya cewa tun a ranar 6 ga watan Yulin shekarar 2018 ne kotun koli ta sallami karar da aka gurfanar da shi. A don haka saraki ya ce babu wani dalilin da hukumar ta yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC za ta sake yin wani azarbaɓi na rike masa gida a yanzu. Daga nan sai ya roƙi mai shari'a aikawa da ya kori ƙarar da hukumar ta EFCC ta shigar kuma ya umarci hukumar ta saka masa gidansa na ilorin da ta riƙe. A ɓangaren lauyan EFCC ya ce hukumar ta samu rahoton da ke nuni da cewa kuɗin da saraki ya sayi wannan gida kuɗi ne na mutanen jihar ta kwara a lokacin da yana gwamna a jihar tsakankanin shekarun 2003 zuwa shekarun 2011. Wannan na zuwa ne lokacin lokacin da shugaban jam'iyyar PDP reshen jihar Kano Rabi Suleiman Bichi ya canja sheka zuwa jam'iyyar APC mai mulkin wannan jiha. Sauya shekar shugaban ya biyo bayan yanke hukuncin shari'ar gwamnan Kano da kotun koli ta yi inda ta tabbatar da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan kujerarsa. Haka kuma rahotanni na nuni da cewa dubun dubatar magoya bayan jam'iyyar PDP a wannan jiha na shirin komawa jam'iyyar APC mai mulkin wannan jiha bayan shan kayi a kotu da ɗan takarar gwamnan jiha ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP PDP Abba Kabir Yusuf ya yi. A zaben da ya gabata Rabi Bici ne babban wakilin jam'iyyar PDP a zaben gwamna da na shugaban kasa. To sai dai tun bayan bayyana sanarwar ficewar tsohon sakataren gwamnatin jiha injiniya Rabiu Suleiman Bici ke da wuya. 'Yan siyasa suka fara bayyana ra'ayinsu kan wannan batu musamman ma 'ya'yan jam'iyyar PDP irin su Honorable Gamboli ya ja'in da ke ganin cewa wannan ba wani sabon abu bane ba a siyasance har ma ya bayyana takaicinsa kan abin da ya faru tsakanin injiniya Rabiu Suleiman Bici da kuma tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabi Musa Kwankwaso.
Yau ka dubi Rabi Suleiman Bici, Kwankwaso shi yake bin sa baci domin Rabi Suleiman Bici ba koman komai bane kamar yadda nake kan boliya jaye yanzu in Allah ya taimake ni Kwankwaso ya daga ni. Haka Rabi Suleiman Bici yake ye masa MD, ye masa commissioner, ya zo ya ɗauko shi ya yi masa MD a Federal Government wani banki wanda yake bankin zuwan Rabi Suleiman Bichi ya tarwatsa bankin bankin ya kare gwamnatin tarayya ta zo za ta kama shi gwankwasa yi bakin ya hana a kama shi a cikin mutuncinsa sannan ya zo yi masa SSG shekara biyar sannan ya zo ya ɗauko jam'iyya tsunungudun aka kwace ta daga hannunsa Aminu Wali jabbar jam'iyya ta PDP aka ba shi rikonta amma duk da haka Rabi Suleiman Bichi bai duba wancan kawocin ba bai duba abin da kwankwasa yi masa ba bai duba ɗaukakar da Allah ya bashi ta jikin kwankwasa ba ya zo ike rigima da kwankwasa ice amana ma ma ƙarshe a takarar injiniya Abba Kabiru duk rike ɗin da muke tunani Rabi ne yake fitar me yasa a baya baku zo kun faɗi waɗannan kalaman ba sai yanzu da ya bar cikin tsarin tafiyar ku saboda tarbiyya da kwankwasa ibamu domin kwankwaso duk abin da ake a cikin gida baya son a fitar da shi cikin gida amma idan ka fita to mu za mu zo mu diran maka mu gaya wa duniya kai mu gaya wa ye kai a duniya yau ka duba ka ga abin da yake faruwa a gwamnatin nan mai girma Rabi Suleiman Bichi ne ishi ga gidajen rediyo ice da duniya ganduje ba shi da alkawari i gaya masa to yanzu me zaka kalli ganduje da shi abin da yake ba zan yi mamaki da irin wannan ba ga Musa Ilyasu kwankwasa nan ina cewa ganduje ina bacci za mu ci zabe kamar yadda yau Ahmed Garba haka idan ka cewa har aboki na Alhaji na Goda yake cewa wannan gandujan ba baya gane mutane fa to yau mai girma gwamna duk dai da yake gwamnatin tasa ba mu san abin da yake nufi ba Musa Ilyasu kwamishiya ne a ciki kila a baya ne aka yi wannan batun amma kuma yanzu tunda da yanzu batu ake na ciyar da al'ummar jihar Kano gaba shi yasa watakila suka zo suka mara wa gwamnan baya in dai gandujan da na sani ne yewa Rabi Irijiya gaba dubu ya afka shi ba abin da zai da shi Honorable Gamboli ya ja in daga PDP Kwankwasiya. Kafin mu sake wa wannan batu kome bari mu leka jihar Bauchi inda zababben gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya mika goron gayyata ga abokin hamayyarsa wanda ya sha kayi a zaben shekarar 2019 barista Muhammad Abubakar da ya zo su haɗa hannu guri guda domin ciyar da jihar Bauchi gaba. A cikin wata sanarwa da babban mai taimakawa gwamnan jihar ta Bauchi kan hulɗa da 'yan jaridu Muktar Gida da ya fitar kuma aka raba wa manema labarai a jihar Bauchi ya ce gwamnan jihar ya bayyana hakan ne a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a Abuja bayan tabbatar masa da nasarar zabensa da kotun koli ta yi a litinin din da ta gabata. Gwamnan ya bayyana cewa hada karfi da karfe guri guda zai baiwa gwamnatinsa zarafi da damar shawo kan dimbin matsalolin da jihar ke fuskanta da kuma tabbatar da kyautata jihar Bauchi zuwa mataki na gaba. Sanata Bala Muhammad ya bayar da tabbacin gwamnatinsa na tabbatar da shugabanci na gari da baiwa jama'ar Bauchi tabbacin samun abubuwan more rayuwa ƙarƙashin gwamnatinsa. Da haka ko mu dawo batutuwan 'yan siyasa wanda ke ci gaba da tallata manufofin jam'iyyar da suka yi imani da ita. Farawa da kalaman matashin ɗan siyasa Haidar S. Sharaɗa wanda ya shigo a wannan shiri yana taya murna ga mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan nasarar da ya samu a kotun koli inda ta tabbatar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan da ya gabata.
a madadin mai girma jagoran apc na karamar hukumar birni dr mutari ya kasai a madadin mai girma shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar birni alhaji abubakar sani mai bata sharaɗa a madadin md karota da tabafa babba dan agundi a madadin alhaji ɗayabu umar sharaɗa tsohon kamsar lafiya na karamar hukumar birni nake mika sakon taya murna ga mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar gandoja for kadimin islam bisa wannan nasara da ya samu a wannan kotu ta koli wacce wacce Allah ya tabbatar masa kuma dama shine zababben gwamna wanda al'ummar jihar Kano suka zaba.
kai ne mai magana da yawun jam'iyyar APC a karamar hukumar birni A ni ba ni ne mai magana da yawun jam'iyyar APC ba amma na zo na taya magana a bisa wannan abu da ya faru na watsi da waccan kara da aka yi ta kotun koli sannan kuma ina so zan kara jan hankalin jagorori yan jam'iyyar mu ta APC a tuna da na kasa waɗanda suka wahalta wa jam'iyya musamman matasa waɗanda suna nan sun yi wahalta ba masu riga da staci waɗanda ake samuwa daga waccan kungiya ana da da su jam'iyyar APC ba.
kamar suwa da suwa Ga su nan da yawa ba sai na kama suna ba sanan da yawa wanda ba su da amfani ma zuwansu da zuwansu da rashin zuwansu ba su da amfani.
wai dama kun wahalta wa jam'iyyar APC ne don ita ma ta baku wani abu A to ai komai komai ana yi ne domin a sami nasara gaba saboda haka ina ƙara jan hankalin jagororin musamman jagororin mu na ƙaramar hukumar birni ya kamata a zo a dubi matasan nan waɗanda suka wahalta a taimake su. Daga nan kuma nake so na ƙara tana mai girma dubuci gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kamar yadda na ido biyu da ne mai girma dubuti gwamna Nasiru Yusuf Gawuna Allah isa ne ido biyu da annabi haka muka yi da shi sannan kuma ya ce a kawo ni to mai girma dubuti gwamna ina ƙara sanar da kai kullum idan ne magana wanda na ce maka na sani din nan idan ne magana kullum ce mun yake baka obi ya juya bayan sa ma zai ce ga wani a kai ni sai na ce a a na san wane saboda daraja wane da nake saboda kai ya ganni na zagaye na je saboda ina daraja shi na ce na san wane amma yau kimanin kusan wata ɗaya kenan idan ne masa waya sai ya ce mun dubuti gwamna baya obi yanzu batu kake na wato rijiya tana shirin bada ruwa ba amma guga na A'a ba haka bane mai bi wasu uzura ne suka yi masa yawa amma dai ina ƙara tana mai girma dubuci gwamna har yanzu fa ba a kani ba ni ne yaron da mai girma mutar ishak jaka sai ya haɗa ni da kai a wajen maulidinsa kuma ka ce a kawo ni.
Matashin ɗan siyasa Haidar S. Sharaɗa daga jam'iyyar APC a yankin ƙaramar hukumar birni. Muleka ƙaramar hukumar Kumbotso inda ake shirin zaben cike gurbi a yankin a ranar 25 ga watan da muke ciki, wanda hakan ya baiwa 'yan siyasa damar kira ga al'ummar mazaɓar tsamiya da kureken sani kan su fito su zaɓi mutumin da zai samar wa da yankin kayan more rayuwa. Ko a wannan rana mun karɓi bakuncin Ahmad Lawan Garba daga mazaɓar Zawaciki, wanda ya shigo yana kira ga 'yan mazaɓar tsamiya da kureken sani a ƙaramar hukumar ta Kumbotso da su fito su zaɓi Honorable Ibrahim Umar Balla domin shi ne zai kai su ga tudun mun tsira.
domin shine ya cancanta shine kuma mutum nagari wanda ya gina al'umma ta fannin lafiya ta harkar ilimi da sauran abubuwa na more rayuwa a wannan karamar hukumar akwai mazaɓarka a ciki ne babu mazaɓata a ciki saboda na san nagartarsa ne na san ayyukan da ya a mazaɓu daban-daban tun daga kan mazaɓata har sauran mazaɓu ya gina asibiti a kureken sani musamman su kureken sani da su fito su zaɓi honorable ibrahim umar balla domin ya gina musu asibitin kwanciya kuma ya gina mutane 'yan jam'iyya waɗanda su yanzu suna nan suna amfanuwa da tsarinsa ina batun manir babba shi kuma aikace aikacen da yake ni yanzu ina gaya maka abin da honorable ibrahim umar balle ya yi sannan ya sai mafilin makabarta a zara sabuwa sannan ya gina makarantu iri daban-daban blog-blog wanda ya yi a makarantar firamare da sakandare a karamar hukumar kumbotso duk yaushe ya wannan ayyuka a lokacin da ya mulki 2007 zuwa 2011 mutane ya gina 'yan jam'iyya kuma an samar da abubuwan kayayyakin more rayuwa iri daban-daban ina kira da mutanen wannan kureken sani da mariri tsamiya su kansu mutanen mariri kada ku manta abubuwan alkhairin da ya muku domin shi ne ya cancance ku zaɓe shi ya kawo muku abubuwan da suke na harkar ilimi ne wanda ya tallafi ilimi a wannan tsarin dan muna da shaida mun ga abubuwan da ya zo ya kawo muku bencina da sauran abubuwa tunda kun san yana da nagarta me yasa tun a can farko kuka canza shi kuka sa manir babba dan agundi tun a wancan zaben ina gaya maka maganar nagarta kana magana wai canja wani so ga abubuwan da ya na alkhairi dole mu fito mu faɗa duk wanda yake a karamar hukumar kumbotso hatta jaririn da aka haife shi yau matukar ya fara wayo an yaye shi yau ko je ya san alkhairin da Ibrahim kusan zango biyu fa kuka yi manir babba dan agundi kuka aje Umar Bello din na gaya maka nagarta ita ce mutum kuma mutum shine yake amfanar da al'ummar da ya zama idan shi nagartacce ne Sai yanzu So, kenan Ibrahim kowa gano Umar yana da Bello nagarta.
nagartacce ne tuntuni kowa ya san nagartacce ne kuma duk al'ummar da suke a karamar hukumar Kumbotso sun san na wannan rabul Ibrahim Umar nagartacce ne dan haka ina kira ga mutanen Mariri Tsamiya da ku fito kanku da karkwata ku ku zabi wanda ya cancanta Ɗan siyasa Ahmad Lawan Garba kenan daga yankin ƙaramar hukumar Kumbotso. Shi kuwa tsohon SA Shamsu Kura wakilin talakawa ɗan jam'iyyar PDP ya shigo ne yana kira ga 'yan majalisar dokokin Kano kan su dinga bibiyar wasu ayyukan da gwamnatin jihar Kano take aiwatarwa.
ina kira ga 'yan majalisun dokokin jihar kano cikin su 40 tun daga kan mai girma sifika har zuwa kan kanana kanana wajibinku ne ku sanya ido wajibinku ne ku jawa malam gandu da linzami saboda me jihar kano ta shiga wani wadin da ba taba shiga ba tun da aka kirkiri jihar kano ba taba shiga halin da take ciki a yanzu ba me take ciki to yanzu ka duba harkar ilimin jihar Kano ta lalace ta tabarbare a jihar Kano nan ya ilahi yan majalisu kuna ji kuna kallo a dingaiwa ilimin jihar Kano tukin tsaye ku bari amana ce fa Allah ya dora muku idan ba ku jawo malam Audu Gandu jalin zami ba to akwai ranar kin dillanci gwamnatin jihar Kano fa cewa ta yi ilimi kyauta kuma dole to ai ilimi kyauta dole ba a taba cutar da ilimi ilimi bai taba shiga halin da ya shiga irin wannan lokaci ba tun daga kan nadin wannan hayyo da wannan sunusu maji dadin da ishiwa duk wanda ya nada harkar ilimi ba su cancanta ba Amma da kamata ya mun dade koyar.
muna faɗa yanzu ka dubi duk ma'aikacin yau da ya ritaya a jihar Kano ya shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yan majalisu kuna ji kuna gani kun bari ma'aikaci ya ritaya yana yin ritaya sai ya zama hawan jini ya kama shi paralysis ta kama shi saboda hakkin kama da kai wa ƙasa aiki kai bauta ba za a biya ka kai ba dan fansho ne ko ni ba dan fansho ba ni ba dan jihar Kano ba ne kuma duk abin da ya damu a al'umma Kano- waida sai a ji yan fanshon sun zo suna kokawa to yanzu fa kana ji kana gani ba gaira ba sabafa yanzu ya ebo wasu wasu wasu masu wata singileti ko t-shirt suke bin titunan garin nan suke tara mutane akan wani maganar su tika da me mutane za su ji ba haraji bane ai magana haraji to harajin ma an rasa waye zai karba ina haraji.
laifi dan an tara wa jiha haraji to idan dai za a karba haraji baffe ya ce a zo a biya haraji wannan harkar sitika ta ce a biya haraji rabanu dambo ya ce a zo a biya haraji eh, lajawa ya ce a zo a biya haraji wataƙila sun karkasa abin ne fa a fakan ya ce a zo a biya haraji wai shin ya ilahi menene da kake so ka mai da jihar Kano kun matse gari kun matse al'umma gari titunan ma yanzu inda al'umma suke bi suna jin daɗi kun zo kuna kaka ba mutane harajin ba su ji ba ba su gani ba to billahi allazi la ilaha illa huwa idan dai ba ku yi abin da al'umma za su ji daɗi ba yanzu kana ji kana kana gani abin takaici yanzu cuta ce annoba ce ta zo jihar Kano lasa amma gwamnatin Kano ta yi buris babu ruwanta lokacin da aka sami irin wannan annoban lokacin da Rabi Musa Kwankwaso komai ya tsayar na harkar gwamnati aka tunkari wannan masifar amma kana gani gwamnatin Kano ba ruwanta ba abin da ya shafe ta harkar lafiya Shamsu Kura ya fita ya bar mu da kalaman kwamishinan ayyuka na jihar Kano injiniya Ma'azu dan Sarauniya wanda yake bayyana farin cikinsa kan wannan nasarar da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu a kotun koli.
Allah ya kawo mu ƙarshen badakalar siyasa ta adawa mai zafi da propaganda da ake fama da ita na kasa gane ƙarya da gaskiya. Allah ya kawo mu kan gabar da an yi zaɓe an fito da propaganda da ƙazafi akan zaɓe ya tashi ba gaskiya ba. Allah ya kawo mu lokacin da an ce mun hana zaɓe ya gudana mun kwashe kayan zaɓe don muna so mu murɗa zaɓe. Allah ya kai mu kotu gaskiya ta fito cewa 'yan adawa ne suka yi wannan aika-aika da suke cewa mu muka yi an je tribunal Allah ya tabbatar mana da nasara an je appeal court a Kaduna Allah ya tabbatar mana da nasara an je kotun kotun koli nan ma ba da dadewa ba aka ce ba ma case din da za a duba gaba daya kanzan kurege ne kotu ta zauna ta yanke hukunci an kori ƙara wa'annan mutane Kwamishinan ayyuka na jihar Kano injiniya Ma'azu dan Sarauniya mu sake wa wancan batu kome na ficewar shugaban jam'iyyar PDP na Kano Rabiu Suleiman Bichi mu ɗauki kalaman Hajiya A'in Jafaru Fage lakabin jagabar yafa jan mayafi a jam'iyyar PDP Kwankwasiya. wanda ta shigo tana tabbatarwa da duniya cewa ficewar shugaban nasu babu abin da zai haifar illa ci gaba a cikin jam'iyyar tasu sai dai ta fara da abin da ya faru a kotun koli tsakanin injiniya abba kabir yusuf da kuma gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje mun ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da muka yi kotu na ɗaya kotu na biyu kotu na uku Allah ya jarrabi imanin mu muka ci jarrabawa saboda menene dalilin cin jarrabawa mu duk irin hukuncin da ake karɓar sa muke Kano ta zauna lafiya tsaf kuma nake kira ga yan kwankwasiya a ci gaba da ba da goyon baya na zaman lafiya a Kano a ci gaba da yaɗa ma'ana ta tafiyar kwankwasiya wallahi azim yanzu muka fara kwankwasiya tuba babu wallahi yanzu muka fara mai girma Rabi'u Musa kwankwasiya ai mai girma gwamna ya ce a ajiye wannan jar hular a zo a dafa wa jihar Kano.
da ya amfana wa jama'ar da yake tare da su to mu ma da sai mu ga amfanin sa ai ba za ka bi gwamnatin da ba ta da amfani ba ba za ka bi gwamnatin da ba ta da manufa ba ba za ka bi gwamnatin butulci ba. Allah ya fara zare mana su ɗaya bayan ɗaya kuma alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya fitar da su Dama suna da yawa suna da yawa kamar wadawa.
ba sun bi su ba an can to ba diddigin ne suke bin su ba kuma sannan ai ba sai na kama suna ba al'ummar jihar Kano alƙalai ne kai dan jarida su wa'annan mutanen ba su alheri wanda ya dora su ma ya assasa gwamnatin mai girma Rabi Musa Kwankwaso sun ci amanarsa sun zalunce shi sun mabutulci Misali akwai wasu abubuwa da ake yadawa a kafafen sadarwa na sada zumunta da cewa ke ma fakin bar tafiyar kwankwasiya.
idan mai girma Rabi Musa Kwankwaso ne zai bar Kwankwasiya to mu muna nan a cikin ta ba za mu bar ta ba yanzu muka fara yin ta ya kirkiri abin da shi kansa koda zai bar shi to mu ba za mu bari ba yanzu muka fara Kwankwasiya yanzu muka zauna a cikin ta kuma yanzu za mu yada manufa na rantse da zatin Allah kamfen din da muka yi a baya ba mu yi komai ba yanzu za a sake dantse a fara mu zuba ga mu ga su kuma muna gaya wa yan alaraka taki gona alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ni SSG ya ban kunya to saboda haka in ka san da iri irin ka SSG dan Allah dan annabi ka tarkato su gaba ɗaya ku tafi kuma muna gode wa Allah da jama'a suka kwaye maka baya suka ce ka tafi daga kai sai su da kanka ba wanda zai bi ka Amma misali dama ba sunnar siyasa bace sauya gida idan ka gabe ma ba.
eh amma ba tafarkin cin amana ba ba ba ka dinga baki da kunu ba kana baki biyu ka ebi zancen uban gidanka wanda ya maka komai ya maka babbar riga ya maka ya ciki ya maka wando ka dinga iba kana zuwa wai saboda tsabar aiwa mai girma rabi musa kwankwasa cin amana wai miki da miki ne yanzu suka koma masoya yiriri in ji mai mata tara Hajiya A'in Jafaru Fage kenan daga PDP Kwankwasiya. Shi kuwa Usaini Isa mai riga shigowa ya yana kira ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan ya waiwayi 'yan siyasar da suka wahalta masa wajen kafuwar gwamnatinsa.
amma a yau jihar tana nema ta koma jihar 'yan siyasa 'yan tumasanci 'yan bambadanci 'yan wanda ba su yarda da Allah ne ke azurtawa ko yake talautawa ba babu abin da zai baka takaici ga 'yan siyasar mu na jihar Kano a yanzu mutane sun koma duk inda gwamnati take nan suke babu aƙida babu ko- dauriya babu tabbatar da gaskiya da adalci yau mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar gamduje ya samu nasara a kotun koli ta ƙasa baki ɗaya amma abin takaici a baya mun gaya mai girma gwamna yanzu ma kuma za mu gaya masa mutanen da suke fitowa su ci mutuncinsa ta kafafen yada labarai ta social media wani abu da ake cewa yanar gizo wai su ne yanzu suke dawowa jikin gwamna akwai mutanen da muka sani ma suna cewa mijin koki shi kuma gizo yau sun koma jikinsa yanzu kuma akwai mutanen da suke ba irin maganganun da batancin da ba a ru- nuna su a yanar gizo suna yi wa mai girma gwamna ba amma abin al'ajabi abin mamaki jiya mun ga wannan mutumin ana yawo da shi a yanar gizo wai yana cewa ya dawo shi yanzu na gwamna ne ina al'umma yan jam'iyyar ANPP da CPC da ACN da suka yarda da tafiya lokacin da kuka shigo da kungiyar kwankwasiya Kai, kuka zo kuka danne mu kuka kwace jam'iyyar muka bi ku duk da haka amma mutanen mu yanzu an zama da su abin tausayi an kya taimake su an kya yi mu'amala da su sannan kuma yanzu a ce mutane da suka yi kwankwasiyar ma a wannan karan suka nuna maka baka isa ba suka zo yanzu su ne suka dawo suke cewa sun dawo tafiyar ka me za su yi maka ina al'ummar da suka baka gudunmawa Allah fa yana sanar da su kuma hakkin sai na kanka ina kira ga shugaban jam'iyyar APC na ƙasa- na jihar Kano kaga yanda Abdulmumin Jibrin Kofa ya je airport ya durƙusa maka ya zo ya bude maka kofa don yana da biyan bukata ka ya manta abin da ya maka a yan kwanakin baya to wallahi ina tabbatar muku idan ba a koma wa Allah da annabinsa ba to wallahi tallahi siyasa za ta kasance abin kai abin tausayi a jihar Kano Usaini Isa mai riga kenan daga cikin jam'iyyar APC. Baki ɗaya da haka ne kuma shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin abokan aiki Ahmad Rabiu Ja'in da Khadija Rabiu Indabawa sai shugaban sashen siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai Abdulkadir Yusuf Gwaza da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.